الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله حقيقا الله يا يرضى حقيقا الله يا يرضى عن المؤمنين بالمؤمنين إذ يبايعونك لوكة تسقي الواشية جريدة أنه جريدة تحت الشجرة قصر إتشم فرقايا suka yi arwashi a nan gudun ba a nema allah ya san mafi kulubihim abin da suke cikin zukatansu na da gaskiya da cikin alkawari ba an zala sakinata allah ya sauka nutsuwa alaihim ya sauka musu nutsuwa alaihim mata hun fata hankali bai ba su buɗi kusa da wani wa maganima kasirata da ribar yaki masu yawa ya hudu na har sai kama ta nan haibara wa kana Allahu azizan hakima Allah ya zamanto azizin mabuwayi hakimin mai hikima ci gaba وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما
bayan haka nan wa'adda lakum wa'adda lakum Allah Allah ya muku tattali ya ajiye muku ya ba ku magani kayan riba ribar yaƙi kasiratan mai yawa ta ku da wanda za ku kama su za ku same su to wannan albishir ne ko kuma tukunci ne kaɗan ne ba jada lakum aziz haka gaugautar da ku wannan ganimar aka ba wa kafa aidin nasu an Allah ya kame hannun mutane a gare ku kuma wani takunu don ku zamanto aya ne a gani a lura gawa ya ce da mummuni da mummuni da samun nasara da aka yi aya ce a gani a lura bayan haka nan waya haji ko shirya da ku saratar mustaqima hanya wadda take madaidaiciya
وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا
yace wata kuma ukra wata daban wata gani mai tana nan a yanzu nan ta da ruha ba kai ba kuma iya ta bai shi yasa aka gaggauta da baku wannan wata ina ce ita ce farisa da rumawa saboda su dauloli ne su ne dauloli manya a lokacin wanda sun yi kowace daula kada a hada kada a hada lahu biha Allah ya ba ku ita ya ba ku su amma ba yanzu ba wa kana Allahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne kar ku ga a ba iya ba a ai kaɗan ai wannan goyon kaɗan ne ba kuwa abincin wannan garin ku sa a ran ku ci a'a Allah yana da ikon komi ya sa eh walau qatalakum ko shine walau qatalakum allazina kafaru da wanda suka kafirce sun yaƙi to da ko da sun yi waƙe kuma ala wallauna da adabara da sun zuwa sun ba da baya ba sa iya ba sun malayi duna waliyan ba za su hawo mai wali majibincin al'amari wala nasira wala wani mai taimako allah ne shi ko allah ne yanci wannan sunna ce ta allah sunna tallahi sunna ce ta allah allati allati kada halata wannan wadda ta shuɗe daga kabla tun gabanin alam ta ji duka sunnatin layi ta badila ba za ka sa masa yaguwa da sunnan Allah min da gaba ba هو الذي وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا
وهو الذي للي شيني ولن كف أيديهم يكامي هنوز أنكم قريب ويدكم كوكم يقروا يقروا أنهم بمثل مكة أنهم حديث يقروا من بعد أن أظفر أظفركم عليه bayan an ba ku sa'a a kansu ya zamanto wa kana Allahu bima ta'maluna basira Allah ya zamanto basira mai gani bima ta'maluna da abin da kuke aikata ko ka aikata ko ne هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما
yace humul lazina kafaru su ne wanda suka kafirce bayan haka nan sun kafirce wasaddu suna toshiya ko suka toshi an masjidil harami a bisa masallacin harama da za a tafi والهدي الهدي كوبا كما كوبا الهدي الهدي أن زيد بايع أن زيد أن تبلغ محلة تيسم قولن تزا ينكا تشيك ولولا رجال المؤمنين إن بعدن akwai mazaje mummunai ba a cikin garin makka wani sa'un mummunat in ba dan akwai mata mummunai ba a dan cikin garin makka tare da kafirar saboda rashin ƙarfi to lam ta'lamu kusan su ba ku eh ga suna da imani amma ku ba kusan su ba su masu imani ne musulmi ne ba kusan su ba kuma garin kafir cikin kafirai ne a cikin tare da amurka to in kuka ji kuka fada su wani abu zai faru a an taba haru an taba haru an taɗo da za ku faɗa su ba ku sani ba in ku kuka faɗa su bai su da kun min hun sai wani laifi zunubi sai same ku gari ga musulmi ga kafirai musulman ba su da ƙarfi ba su da ƙarfi sai kuma su wannan kawuran suna da ƙarfi sun tafi da wuri guda to ga musulmi sun guda za su faɗa da wuri in aka faɗa ba a iya warware wanda musulmi ne wannan ne wani tsotsai ma wani abu su biya za ta faɗa ha saboda wannan ya aka ce da kusan su za a yi kashe usabu da nuni da gaira ilimin ba tare da sanin komai ba kuma yace amma
لو تزينوا
lauko يريد الله برحمته من يشاء da ya dakhil Allah ba dan ubangiji ya sanya cikin rahamar shi mai sha wanda ya ga dama shine mumunai a a tsarkake su a kusa su daga wannan gurin amma da kamar lau ta zayyalu da an mayyaza an rarrabe kafirai share guda musulmin share guda to ya faru to za ta a gaban su su ko kafirai ta tarrasu suna garkuwa suna kariya garkuwa da musulmi in ana ha- an tsare su ana halin su sai su kama musulmi su sa gaba yau ba gani ba iya gani Mm. shi ne cewa da wata bayyalu da sun ware share guda kafirai share guda mummunan share guda to yace Allah ta la'azaba na dazina kafaru minhu da mun ba da mun yi azaba azaba ga wanda suka kafirce daga daga cikin su eh to za azaban alima azaban ma ko mai radadi da su mun musu to yanzu ba ma iya ba ko ba ma su shiga ba mu yaƙe su mu kashe bayan Allah kawai. in kun shiga za ku kashe ni ba tare da zai hukunci ba ku ba ku kun yi ɗauki zunubi shi yasa aka aka daka ta ce ya ce ko ne
إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما
to iz ja'ala iz ja'ala allazina kafaru fi qulubihim amiyatan lokacin da aka sanya wa kafirai hamiya hamiya tashin karan hancin san abu ko ko a ce kishin abin ko ko san tsananin san abin amma su nasu amiyatul jahiliya zamanin jahiliya na jahiliya kamar yanzu masu kare wani abu na jahiliya ya faɗa baki na tuma ya samu hamiya gare shi da hamiya har mutum ta kishi da hausa ko ko a sa kishi za a ce mata abu sani eh ya ce ya yi da rasuwa to shi ko san wannan ya za a ce ne ko kariya al'adiyya kariya abu to kariya wai ai kariya iri iri ce ita ta jahili ko mai in inda kuwa biya ka san abin bakyau mutumin ya san abin bakyau sai ya kare shi eh hamiyar jahiliya yawa kariyar al'ada ita wata mutum za a ce mata kishin za mu ce ka kuwa mu da kishin kishin abin a zuci amma a jari yau kwarai ku ba shi sai sai kashi an su ya fi kulube amiyatul jahiliya irin jahiliya kawai irin wannan ya ce fa'an zanen lahu sakinatu sai Allah ya sarkar musu nutsuwa ala rasulihi ga ma'aiki na su ko alal muminina haka ya sarkar da nutsuwa ga mumini والزمهم يرسجها مغني كلمة التقوى كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله يتسي كلمة من بيتشين التقوى وكان أحق وكانوا أحق بها سني سنة أمة سلطانها وأهلها سنة مزوجة وكان الله بكل شيء عليم الله يا زمن تومسني بكل شيء بتكون قوة أو لقد صدق لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا
يتي لقد صدق الله هو لقد حقيقة قد لقد حقيقة لقد حقيقة هو لقد صدق الله لقد صدق الله رسوله lalle Allah ya gaskata wa ma'aikin shi rufiya bil haqq abin da ya gani da gaskiya annabi da ya maulidi da ya maulidi za a tafi dan ai umara da ya maulidi da shi da sahabbansa sun shiga makka salim alim sun yi umara sun aske kansu sun yi wasu yi fasfos an komi an kare aiki to da ya zo sai ya ba da labari ga abin da ya gani aka yi murna aka yi murna to da haka ne sai aka zaɓi shi to wannan da aka tsaye sai ta zama ta yar magana gudan malamuka an shi ya ce kuma ya ce zai shiga kuma yanzu yanzu gashi an tsaye da su wasu tsaye da kenan abin nashi ba haka ba suka yi yan maganganu ya shi ne ce laƙad haƙiƙa sadaƙan lahu rasulahu ma'ajiya ruya bil haqqi ma'ajin shi ya yi gaskiya da ya rufe ya wannan mawasu abin da ya gani na sulhu na hudaybiya yace la tadkhulunna al masjid lalle za ku fi masjid al haram masallacin harama in sha Allah in Allah ya yarda za ku shiga hankali aminina kuna amintattu eh kuma muhallikin da rusuku kuma kuna masu aske kawunan nan ko mukassiri ne ko masu kwaskwasi kuma masu sai sai suna yi mai aske ya aske za a yi la ta haku kanku ji tsoro abadan eh fa'alima malam ta'alib ya san abin da yake na sulhu wannan sulhun da aka yi ba kuma yi za a yi abin da ya ba wata ala min duni min duni Zalik.
zalika ya sake wani wannan menene fatawa na kariba wani buɗi kariban guri kusa za a buɗe wani guri har da ba a samu a ci huwa allazi shine wannan arsala rasulahu ya aiko ma'aikin shi bil huda da shari'a wa dinil haqq da addini na gaskiya an aiko shi kuma da ya zahara hu da ya zahara eh, me ليظهره على الدين ya كله.
zahara hu ala على الدين ala كله dunya ya zamanto shine sama da dukkan addini kulli kowane addini shine sama wa kafa billahi shahid Allah ya isa ne shi da akan wannan wane ne kuma محمد رسول الله sallallahu alaihi wasallam والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما
ya ce محمد رسول الله
muhammad sallallahu alaihi wasallama rasulullahi ma'aikin allah to wannan maga halin zawa annabi da mutanensu wanda suke tare da shi halinsu da su duka maga halin nasu to halin nasu maga ma iya yi ko ma iya yi wanne kuma za mu iya wanne ne ba ma iya ba ya ce muhammadu zai ma'aikin allah ne kowa su to kowane sahabi ya yarda eh an yarda sai dai mana kai daga baya kuma shi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ma'aikin allah ne ya san shi ma'aikin allah to wanda suke tare da shi ba wallazi na ma'ahu wanda suke tare sahabban su ne mumunan wanda su ba su yarda su halin su ha kaji halin su ashidda'u alal kuffar masu matsawa ne da kafirai ba ruwansu ko ko hanya ta dohe su kaɗe kafiri ba wannan saboda wani a wannan aka ce eh, in an yi sulhu ma da kafirai ya kawo kuɗin karar yadda yadda yadda da hannu zai kawo in ya kawo ya a- a- amsa a jagiyarwa mai kuɗi ya ce ba ta ka kare mu zai ji hamsu ya kawo wasu matsawa ne a a shekara in hanya suka biyo kai muni ka biyo hanya shi ya biyo shi zai hanya to shi zai rabe ka wuce eh shi zai rabe ka wuce kaga haka za a yi sulhu ba. sulhun da za a yi da sulhu an za su biya kuɗi. kaga dukkan wani abu na kaskanci shi haka za a musu saboda su sabi ashidda'u alal kowa amma sun tsananin tsanin ta ne ga kafirai ga kafirai ba ba su musu rahama da tausayi amma ruhama ubainahum amma su masu tausayi juna ne masu tsamsa ne tsakanin suwa tsakanin su kowanne magana ba a hankali kowanne a hankali tarahum anan za ka gansu ruka'a suna masu yawan rukuni sallah masu yawan rukuni sujada masu yawan sujada ne kaga wannan halin muna yi ko mu yi to sai mu ga yadda ya fi tabbuna faddan minan lahi suna neman faralla minan lahi daga Allah kadwa ne daga Allah suke neman faralla su warduwanan da neman yarda hallau simahum fi wujuhihim alamomin su a fuskar su za ka ga alama da bashashi bashashi ne ko wanda mai sakin fuska ba abu su bane mai daure fuska ba su ka ji sai da su ya yawa ذلك مثلهم yawa ah, mene ne?
ذلك مثلهم في التوراة zalika kaga wannan ah, min asar su ji da kullum من أثر سجدنا zalika ko zalika masalahum wannan kwatancin su wanda aka zana din ba a a nan qur'ani kadai ya kawo ba ha a cikin at-taura ha a cikin injila dukka haka haka sabai haka halin su kenan kenan halin kuma tun daga can tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da aka nuna aka qur'anin wannan shine yanzu kuma har yanzu a haka ake in ka gaba ka yi to kai ba su eh amma abin da aka hudu in kana yi to kai amma in baka yi ba ba kai ba in ana neman mole na kwarai ka shi to je kai ka ga wanda ake so kai ko ba kai ba ne ka ji ai baka ji ba eh to ka ji alamomin su ka zarge kamar kayan shifka ne a hadara shada a hau shibka da tahud da tsatsi mata ha? yawa ba zarra hugu ta girgize mashi ta girma ta yabanya fasu ne ne فاستغلظ فاستوى فاستغلظ تي كبري فاستوى تديت على سوق المساجين ta kama shibka in ta kama kaga in an yi ruwan da fari ai sama sama ta kwana sati ya hudu ko sama sama to yanzu yana yi in ko ba a yi ruwan an yi babban ruwa ta yi ta yi kwana arba'in to ta kama a nono su wannan ta kama ta kaga yau zuba zura yana ba ta kama tana tana wasiya to tana ba mai noma mamaki yace zai yi da kufar wannan zai ya hausa da kafirai su ne a da fara musulunci musulunci da fara aika da ne ko sai suna can a arkan yan kaɗan ko suke zuwa har su kauto waje haka yi fasa da aka wasu wadda abin da za a yi haka kuma ƙaura haka jan ƙada haka waka ci kaga da kaɗan kaɗan ko sai watsu duniya har yanzu ne da kaɗan kaɗan yawan suna wadar la wadar la wanda zina amanu wa min salihati Allah ya yi tattalin da wanda da wanda suka ba da gaskiya suka yi aiki da kuma Allah da lafiya min hukum sun su wannan sahabban ne da wani wannan magabiratu da gafara wa ajran azim da lada ya ba su lada da girma kuma to wannan ha ma- wannan sura kowace wannan ayoyin daga muhammadin rasulullah in ka san su ka kare bagaje su ne ake yi Ah, wannan daga nan muhammadin rasulullah eh ba ka taɓa yin karatu Eh, in ka in ka tsaya ka gane ka gane karatu da sai karatu ko ne da ko eh zuwa ƙarshen aya in ka zai duba ta hankali duk bakayin da ake da baya shi duk yana nan Eh, da yanzu in ka ɗauka wannan wanda muke yi na ba a ba a alibba ta sa ba a bai su biyu wannan namu alibba ta sa da muke yi ai ba ka gaba akwai bakayin da babu zai ra sai ka zo zulzula ba a ganta eh amma nan duka babu su dama dama littafin nuru bayan da suka fito da shi eh so banda banda su din ba Eh.
duk wasu kalmomi masu sauri Allah sun shi- sun shiga su a ciki aha ta yadda yaro inda ya wuce wannan littafin eh yana nan ina jin amana ka ta- eh?
nurun da Allah musrawa suka yi shi yau wato shi wannan ya fito da shi ya san sa A duk kawo wata
shi kalma ne.
mai sauri ta qur'ani sai yara sun je ta A kan suka kawo- fita kanta akwai shi wani a- nan ma ina jin da kawo shi Allah ya san shi tana
Eh? sosai kamar Sheikh Balalau shi ya kawo shi Najeriya gaba daya balalau eh sai ka shi ya sa aka buga shi ya fi kofi miliyan daya aha aka raba shi ko ina a yana nan yana nan rai yana nan rai yana nan rai to me kace ina ne Ah, ah, da saura
sai a kwana nan
to
a gaskiya ba su wannan nurin da yanzu ne